الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasin mu da muke gabatarwa na wato ilmul qira'at ko tawjihin ilmul qira'at wanda kuma eh, wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 28 ko yawa muna cikin suratu Ali Imran muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to ayar da zamu tashi akan ta wato ita ce aya ta ɗari da saba'in da tara a shafi na 73 a cikin suratu Ali Imran wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib mun gane ko yawa to Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kana Allah Allah kamar bai ba zai yiwa bane ga Allah ba bai kasance ba ga Allah ba na rufin ba zai yiwa bane ga Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi suna kiran talamul juhud duk da yake ibnu usaymin ya ce ka a kira talamul juhud domin aljuhud shine musu an gane ko yawwa ya bar ku akan abin da kuke akan shi alama antum alaihi akan abin da kuke akan shi kowa ya bude baki shi faɗi abin da rai ne mai daɗi kowa ya ce musulmi na kowa ya ce shi mumini na kowa ya ce shi mai tsoron Allah na shikenan sai Allah shi bar ku haka a'a tunda Allah ya ce ba zai bar ku ba akwai gaya kenan sai ya ce hatta ya mizal khabitha min at-tayyib muna ji da kyau ko yawwa sannan kuma akwai qira'a hatta yumayyizal khabitha min at-tayyib an gane ko Imam Hamza al-Kufi da Imam al-Kisa'i al-Kufi da Imam Khalaf al-Kufi da Imam Yaqub al-Hadrami al-Basri sun karanta hatta yumayyiza ba sani ko mun fahimta ba to sai malamai suke cewa to menene bambanci tsakanin waɗannan qira'o'in in ka diba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an an gane ko wajen hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib da hatta yumayyiza al-khabitha min at-tayyib sun ka ce waɗanda sun ka karanta da yumayyiza yaqub da hamza da kisa'i da khalaf an gane ko da kuma wanda sun ka karanta da takhfifi hatta yamiza waɗanda ba waɗannan ba guda hudu da mun ka faɗa to ita qira'at takhfifi sun ka ce an kafa mata an yi taujihinta an gane ko bis siyaki shine siyaki siyakin ayoyin ma'ana jerin kalmomin da sun kazo to sannan kuma nan siyak ne allahiq ba siyak sabiq ba sun ka ce haisu waqa'a ba'daha ba'daha kinan ya zan allahiq hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib sai Allah ya bambanta tsakanin al-khabith al-khabith sifa ne nan sai a samu in ka ga malaman tafsiri sun yi sabani yana ga cikin asbab ikhtilaf al-mufassirin shine taqdirul mawsuf kaga nan al-khabith sai Allah ya bambanta mu khabith kaga da muka ce mu'minai mu'mini hatta yamiz al-khabith kina al-munafiq min at-tayyib min al-mu'min domin al-munafiq khabith wal mu'min tayyib to kana iya cewa a'a nan wato ifradi ne wa huwa almunasibu littakhfif to me abu guda ne to sai a ce ya miza kamar fi'ilin ba sai an karfafa shi ba amma sun ka ce wa tashdidu huwa almunasibu lil jam'i shi ko tashdidi shi yadda ce da jam'i an gane ko ibnu zanjala ya yi riwaya daga abu amr ibn al-ala yace la yakunu yumayyizu bit tashdid illa kathiran min kathir kina an ka ce yumayyiz sai mai yawa فأما واحد إن يضمن تومي فأما واحد من واحد يميزة على معنى يعزل كنا سي الله يعزل يا نيسان تر يا بمبنتا يا تاتي يا تبتي يا ساسون تبتي ban san ko mun fahimta ba amma in ka tashi kana iya cewa qira'at hatta yumayyiza fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddudu wa takrar an hankalta mu maimaito fi'ili shi sai aka ce yumayyiz ko kuma ka ce al jinsiya ce sai Allah ya bambanta jinsin munanan mutane da jinsin mutane na gari to jinsi kuma ya zami ya zan jam'i sai zama to yumayyiz wa ga qira'a sai ka dauke ta al jinsiya sai zama to kowace ta bada ma'ana ban sani ko mun fahimta ba yawwa to anan abin da ya kamata mu fahimta shi yumayyizu daga mayyaza yumayyizu tamyizan na shi ko hatta yamiza daga maza yamizu ne duk suna nuhin wato bambantawa eh a ilmu sarfa kenan da an gane ko yawwa to wannan aya tana daga cikin ayoyi waɗanda suke nuna cewa sai Allah ya bambanta tsakanin munafikai da mumini saboda munafiki matsayin mumini yake a zahiri amma kafiri ne ami a batsini to duk yadda mutum ya yi dubara in ya ɓoye gaskiya yau da gobe yau da gobe an gane ko in dai ba tuba yayi ba to abubuwa za su zo cikin maganganu sai a gane mutumin nan ba mai gaskiya bane ko ko a zo inda za a cewa to wanda ya yarda ya koma nan wanda bai yarda ba shi koma nan kaga sai Allah ya bambanta shi shi yasa da Allah ya dauki alƙawalin sai ya bambanta hatta yamizal khabith min tayyib alƙawli ne Allah kuma Allah sai da ya bambanta su duk da yake Allah ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi akwai munafikan da har shi da kanshi bai san su ba dan me yace wa min man hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madinati mardu an nafaqatum la ta'lamuhum sai an ka ce la ya'lamuhum bi bi a'yanihim an gane ko wani da wani bai san su ba amma kuma su ayoyi sai sun ka nuna Allah zai nuna mai su walau na sha'ula arayna kahum fala araftahum bi simahum to ya zama hada su to sai ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl zaka gane su cikin dadin zance dadin zance wanda babu aiki tare da shi da kaga mutun ya iya magana bai son aiki to ba mutumin kirki ne ba an gane ko to sannan kuma a'a ba yana nufin ta fuskar magana ɗaya za a gane su ba tunda ya faɗi maganganun su an gane ko sannan kuma sai banda wannan za mu ƙara ba aya ce ta Qur'ani ba wala ta'rifannahum fil mawaqif fil mawaqif in yazo inda za a abunga kaga cikin mawqif Allah ya faɗa wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillah wal ya'lam al mu'minin wal ya'lam alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu wa amru qitalan lattaba'nakum kaga magana da sun ka faɗi tarun da su munafikai na matsayin da sun ka dauka ta kin hita wajen yaki tarun da su ne munafikai ne ashahatan alaikum fa idza jaa al khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا من قال ونن sannan Allah ce wa inna minkum laman law yubti anna fa in asabatkum musibatun qala kaga ga magana ta nuna munafikin qad an'ama Allahu alayya id lam akum ma'ahum shahida wala in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka allam takun bainakum wa bainahum mawadda ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan 'azima وإذ wato idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun gharra haula idinuhum in ka tayi wani wata musiba ta sabe ka ce kaga wawa ya bi addini shi addini shi yasa ya shiga cikin matsala alhali ko a'a abinda Allah ya kaddara ma ko ka bi ko ka tahi mutun nawa yayi balaguro ba wajen aikin addini ba ya mutu ko ba haka nan bane cikin kasuwanci ana yin asara ko da ba don Allah ka kasuwancin ba to me matsala din in kuma kai ne don ka samu kuɗi ka taimaka ma addini kuma don Allah kake yi to shi in kana aikin addini duk matsalar da ta same ka sai a danganta ta zuwa ga addini gode ma Allah don akwai wanda bai addini kuma wanda matsalar ta same shi to shi kuma za a danganta zuwa gare shi ba sani ko mun fahimta ba kenan ana gane su cikin maganganun su da kuma ayyukan su anan abin da zan kara kafin mu je aya ta gaba ta 180 shine cewa da Allah ce hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib an gane ko nan al-khabith in mun dauke shi al-jinsiyya tana iya shafar kafirai sai Allah ya bambanta kafirai ba wai munafikai ɗaya ba saboda su kafirai cikin yakar addini ake gane wanda kafircin shi yayi nisa cikin munafikai yau da gobe suke sa a gane wane yafi wane zama munafiki cikin muminai za a gane wane yafi wane zama mumini to sai zamanto al-khabith yashmalu al-kafir wal munafiq su ma sai an bambanta ko cikin su kafin ma a bambanta kafiri da munafiki an gane ko kuma da mumini kuma cikin ma mumin nan sai an gane an tace waɗanda sun kafi zama mumin ne a tace waɗanda sun kafi zama kafirai a tace waɗanda kuma sun kafi zama munafikai am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin wa laqad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun kuma Allah ya ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamu wala ya'lamanna al-munafiqin duk cikin tace wa ciki yumayyiz duk gashi na Allah yana bayyana bayani dan haka ayoyin da suke nuna tamyizin na Malam Abdullahi in ka shiga cikin irin su tauba irin su ahzab irin su suratul fath duk Allah ya yi yumayyiz mayyaza ميزهم بصفاتهم وبأقوالهم وبأفعالهم وبأفعالهم وبمواقفهم kaga karatu ya kare cikin yau mai yuzu kenan an gane ko to kuma kalma ta tamyizi wannan tana nuna maka cewa ba wai nan dai ake amfani da ita ba cikin jarabawa ne ake bambanta mutane kaga malami shi na iya jarraba ɗaliban shi yayi tamyizi saboda karatu a aji da wuya wani lokaci ka gane wane ne yake da kokari sai ka iske yaro 500 da allo mallami guda karanta shi su to ya za a iya gane wanda yaro bai iya ba kowa ta kai to amma wajen biku ana ganewa in ka je ka tambaya waɗanda sun kace sun daga hannunsu su ba da amsa kiya tambaya waɗanda ba su daga hannunsu ba haka ake sai a rinka tacewa kullun tambaya ta fara da na baya waɗanda ga boye wannan ba su ba da yi musu tambaya haka cikin tamyizi haka zaka babbantawa cikin yan uwanka wanne ne yake tare da kai 100 wanne ne wanda ranke ranke na haka cikin abokanka haka ma in kana da mata da yawa haka in kana da ƴaƴa hatta ya miza kai ma sai ka ɗauka kai tamyizin nan to ya za a yi as'ilas sitta man alladhi yumayyiz wa man almumayyiz wa ma sifatul mumayyiz wa ma sifatul mumayyiz wa kayfiyatu at-tamyiz wa aina yakunu at-tamyiz wa mata yakunu at-tamyiz wa limadha yakunu at-tamyiz mawdu'i ya kare in ka kana da nasoshi ga kanka kawai sai kai ta eh kai ta watsa kai ta ɓarin wuta in ji wani malam to almuhimmu sai ce har sai Allah ya rarrabe wa ma kana Allah li yutli'akum alal ghaib Allah ba zai tsinka da ku gaibi ba ba sai mun fahimta ba eh tunda akwai manzanni walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha kenan Allah zai zaba daga cikin daga cikin manzannin shi wanda ya so sai ya sanar da shi gaibi su kuma sai su gaya muku to in an kai haka tunda Allah ya haka fa aminu billahi wa rusuli ku imani da Allah da manzanninsa wa in tu'minu wa tattaqu in kun ka imani ya shafi abin da ake imani da shi arkanul imanu sitta amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tattaqu kun kaji tsoron Allah kenan wa tattaqullaha ko ba karan bane ko wa tattaqun nara ko wa tattaqul ma'asi duk dai ana tahiya wuri guda amma dai a sa Allah shine gaba falakum ajrun azim Allah ce kuna da lada mai girma kaga nan wanda ya nuna wanda bai yi imani ba bai ji tsoron Allah ba bai da lada mai girma azaba ce gare shi domin ya ce falakum taqdim wa haqqu ta'khir fi dul hasr na hasr ne hakiki in baka yi imani ba ka da lada lahira in ka zo kashi ɗaya ka sha ban sani ko muna fahimta ba a nan sai mu yi amfani da wata ka'ida intabihu al-ghaibul mutlaq da muqayyad da yace walakin Allah ya ji tabi min rusuli man yasha Allah yana zabe daga cikin annabawa sai ya sanar da su gaibi wannan gaibi ne muqayyad in Allah ya sanar da shi akwai gaibi mutlaq wanda babu wanda ya san shi sai Allah qul la ya'lamu fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah gaibi wanda an kasar da ku kuna sanin shi domin wani ya fakewa da wannan aya ce to an ce babu wanda ya san gaibi sai Allah kuma an ce ai imani alladina yu'minuna bil gaibi ai imani da gaibi to abinda baka sani ba zaka yi imani da shi sai a ce a Allah sanar da kai akwai kaza akwai kaza sai kai imani da su muna ina fata ana fahimta ta kuma yace fala naqussanna alaihim bi ilm sace mi wa ma kunna ghaibina nan al ghiyab bil ilm yake nufi ba bi zati ba domin ba a cewa zatin Allah tana ko ina mun gane wannan amma annaba sun san gaibi wanda an ka sanar da su shi yasa in mutum yace annabawa ba su san gaibi ba sai ka ce mai wani irin gaibi in yace maka annaba sun san gaibi sai ka ce wani iri in ka ce annaba ba san gaibi ba al-mutlaq gaskiya ne in ka ce annaba sun san gaibi al-muqayyad gaskiya ne an gane ko amma in ka ce annaba sun san gaibi mutlaq to kai kuskure in ka ce annaba ba san gaibi muqayyad ba kai kuskure alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada can kuma yace kiyama ba wanda ya san tasaqqulat fis samawati wal ardi لا تأتيكم إلا بغتة كما كان بني يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله أما سيتشي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ba sai kuma na fahimta ba to yana da kyau nassoshi a lokacin da ake tattaunawa akan su a gane nassi a tabbatar da nassi ya tabbata aya ce ta Qur'ani ko hadisi wanda ya inganta sannan in an tabbatar da ingancin kuma sai a tattauna akan ka'idodi na ilimi ba tare da rikici ba don rikici bai warware matsala sai Allah ce to wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi kada waɗanda suke rowa da abinda Allah ya ba su sa tsammanin huwa khairan lahum shine alkhairi gare su an gane ko to bal huwa sharrun lahum Allah subhanahu wata'ala yace wato sharri ne gare su an gane ko eh wanda ya yi rewa kai sa tsammanin wani abu na shi sa in ka aikata sharri ga ka sa tsammanin mi kai wani abin a zo a gani saboda sakamakon shi zai zo maka innal ladina ja'u bil ifki uswatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum in mutun ya aikata sharri shi sharri in kana son ka gane hatsarin shi koma zuwa ga in kai na an kai ma yanzu in ka zage wani ka ji daɗi maido in kai an ka zaga za ka ji daɗi in kana son ka yi lalata da wata mace sai ka tuna mahaifiyar wani ce yar wani ce yar uwar wani ce kai kana son ai da naka matar wani ce kai kana son ai lalata da matarka sai ka huta to in ka'idar da za a aiki da ita in ana son duniya ta zama da lahiya duk abin da ka san ba ka son ka yi ayi maka to ga kai mawuni sai Allah ya ce bar huwa sharru lahum sharri ne gare su sai yutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah za a yi musu rataya musu a wuya a yi musu sarka da abin da sun kai rawa da shi nan ba ana nuna a ɗauko yan jika goma goma ba a'a Allah zai iya shakkala waɗannan wannan kuɗin da wata shakala na kiyama don ba ana nuna yan jika goma goma su ne da yau don an ɗauko jika goma an ko cikin malam yahuza in an ka ɗauko jika goma an ka kaɗa cikin wuta tsanan duniya bi ta kai to jahannama ta yi wutar duniya ƙarfi so saba'in to ya an kaɗa cikin jahannama ya jika goma mi za ta yi kaga ta ƙone to ana nufin a'a za a shakkala shi da shakali irin na kiyama ba an ce sai ya tsawo kuna ma bakhilu bihi bai in shi din dai ne a'a wani abu ne wanda a irin shi wanda za a yi musu ranar tashin alkiyama a mai da dukiyar da wani tsari wanda shi Allah ya san shi ko ma baka yarda ba dai za a haɗu gaban Allah sai Allah ce walillahi mirasu samawati wal ard gadon sammai da kasai na Allah ne ya ba ku kuma karshe kuma mutane za su mutu duk duk rikicin gada an kai kan duniya karshe kuma za a yi ga Allah a bar duniyar ga hannun Allah Allah ce inna nahnu narithu al arda wa man alaiha dukka ƙari fitinarka ƙarshe duniyar barin ta zakai da kuɗin da mulkin da 'ya'yan ko ba haka nan bane da gidajen da duk abin da ka mallaka zaka bar shi ya kuma hannun Allah ka bar ma magada su ma magadan ta yaza su sai an kai inda duniyar gaba ɗaya kowa ya ƙari sai Allah ce walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani na game da kuka aikatawa an gane ko to waɗansu daga cikin qurra sun karanta bima ya'maluna sune wato ibnu kathir al-makki da abu amr al-basri da yaqub al-basri kina sun zan al-basri yani sun karanta wallahu bima ya'maluna Allah game da abin da suke aikatawa kina sai zaman tuna an hankalta ma ilti wato ba ai iltifati bima ya'maluna don an ce wala yahsabanna allazina yabkhaluna kada waɗanda suke ruwa su tsammani sai an ce bima ya'maluna Allah khabirun masanina ko kuma khabirun Allah mai basu labari na daga daga al-akhbar ne duk dai domin an ce khabir ba zai ba da wanda zai baka labari ai sai ya san abu ba sai kun fahimta ba daga alkhabaru ne asalin khabir khabar kasa wadda in ana noma sai a juya ta idan aka ce ma alkhabaru alkhabaru muna gane ba alkhabaru kasa wadda ake juyawa in ana noma ko da kalme ko da shanu to wannan kasar tana boye sai an ka sa kalme sai an ka juyo ta sai ta bayyana to haka labari yake in an baka labarin abu da yana boye sai mi sai ya bayyana shi yasa sai malam bahaushe ya ce labari khabaru na ya ce labari da zabar mace sai an ka ce kabarandiyan khabaru sai an ka sa kabarandiyan asalin ta kalma ce wanda daga larabci an ka ɗauko ta to an ka ce wallahu bima ta'maluna khabir sai zaman to nan wato an yi iltifati kamar ana magana ne da wanda baya nan sai an ka kuma an ka juya ta ku waɗannan masu ruwa Allah ba tsoron ku shi kai ba ya san abin da kuke aikatawa kuma zai ba ku labari kuma zai sa kan muku dan kinayatun ni anil jaza' wannan shine bayani wanda ya shafi wannan aya wallahu ta'ala a'lam to kafin mu je aya ta gaba wadda za mu fara bayani akan ta ta gaba ta 181 na dan manta wajen hatta yamiz al-khabitha min at-tayyib mun dauko bayani kan shi nan cewa Allah sai ya bambanta tsakanin mai kyau da mummuna shi alkhabith yana dauka dan adam ya dauka abin da ba dan adam ba muna ganewa in ka diba cikin suratul nur Allah ya ce alkhabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat kaga mutane ake nufi shi yasa yan shi'a da suke nuna sabon manzo sallallahu alaihi wasallam ba wato sabban sa ba na gari bane da matansa kamar suna nuna cewa kenan shi mutum ne na gari kuma Allah ya zaɓa mishi iyali da kuma abokan da ba na gari ba kaga wannan al'adar rayuwa ma bai yiwuwa ko ba haka nan bane yawa ko da an buga misali da mata annabi lutu da mata annabi nuhu sai a ce su waɗannan Allah ya ce misali na ya buga ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط amma galibin nagari yana auren yana zama ne da mace ta gari saboda in ɗabi'a ba ɗaya ba akwai wani zama shi ɗaya ko da aboki da aboki ne kun gane ko to amma kuma lokaci tana iya ɗaukar abin da ba ma dan adam ba Allah ce qul la yastawi al khabith wa tayyib walau a'jabaka kathratul khabith mai kyau da mummuna ba za su zama to ɗaya ba ko da mummuna ya fi yawa an gane ko ko da yawan mummuna ya ƙayatar da kai shine abin da bahaushe yake cewa mugun abu mai arhab banza eh sai ka sai mai yawa amma karshe zubda shi zakai Allah kai mu tsayi to sai mu je aya ta gaba ita ce aya ta 181 a cikin suratu ali imran inda Allah ya ce laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ji fadar waɗanda sun kace Allah talakka ne wal iyadu billah su ne mawadata wato yahudawa kenan an kace sun faɗi wannan magana dalili kuma saboda suna jin an ce Allah yana cewa a bashi ramci man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan ko baka nan bane sai ce to ai kina Allah talakana a nan da an ka ce Allah yana bai nemo mai bada ramci nan dan a taimaki addinin sana da bayin sa dukiyar tashi ce ya ba ku dan riko ne na wani lokaci aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi kuma yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid da haka sai a hattara wajen fassara irin waɗannan ayoyi sai Allah subhanahu wa ta'ala ce sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqqin muna ganewa ko yawwa a cikin wato littafin qala'idul fikr a safha ta 35 sun kato jihin wannan aya sannan a cikin littafin alqira'at wa athruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 864 can ma za ka ga taujihin ta muna ba da wato wuraren da mutum zai duba ne ba sai mun abin nan ba sanaktubu ma qalu adan akwai wato taujihi na qira'a guda biyu wato yadda karatun yake imamu hamza ya karanta sayuktabu ma qalu sayuktabu za a rubuta ma qalu abinda sun ka faɗa ma sai ta zama to mausuliya fi mahalli wato arrafi na'ibul fa'il don ba ya kamata a yi mata amma mabniya ce ba ta ɗaukar don ba wa qatluhumul anbiya bi ghairi haqqin tunda ya sa sayuktabu to ba a cewa qatluhum sai a karanta shi wa qatluhum saboda mi saboda ma'tufi na akan ma ita ma abin da ya sa don ma bata bayyana gare ta saboda ita mabniya ce to za a rubuta abin da sun ka faɗa da kuma kashewar annabawan da suka yi an gane ko sannan kuma wa yaqulu dhuqu azabal hariq ko zai ce ku dandane azaba wadda take abin nan wa qatluhum al-anbiya'a bighairi haqqin wa yaqulu Allah zai ce an gane ko zuqu azab al-hariq ku dan dana azaba wadda take ta abin nan ta kunar wuta ta kunuwa kenan to ka ku ga dan adam in ya tashi akan wannan ya zamanto shine makamashin wuta lamari ya baci to a nan ƙira'ar da ta ce sayuktabu za a rubuta an koma usulubil gaiba kenan da an ka ce waya ƙulu ƙira'a ta hamza da muke zance duk sai ya zamanto waya ƙulu usulubi guda don an ce laƙad sami allahu bai ce laƙad sami ito ba kenan waya ƙulu allah shi ɗin zai ce huwa ya ƙulu kenan usulubin ta ya zamanto usulubi guda amma idan mun ka diba da ƙira'a sanaktubu ma ƙalu za mu rubuta abin da sun ka faɗa nan naktubu annunu litta'zim tana nuna girmamawa ga Allah ba tana nufin akwai alloli daban-daban ba ma qalu sai mutum matsayin maf'ulun bihi amma ita ma nan ma mabniya ce ba ta ɗaukar fata sai da to kenan a matsayin fi mahallin nasbi take maf'ulun bihi an gane ko sai da to wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqqin da kashe annabawa da sun kai ba tare da wani haƙƙi ba an gane ko eh wa naqulu nan ma sai zaman to wa naqulu ma tufina ala sanaktubu zamu ce annunu litta'zim zuqu azab al-hariq ku dan dana azaba wadda take al-hariq ta wato kunuwa ta wuta kina Allah kai mu tsari in an ce wa yaqulu zuqu azab al-hariq jumla ta zuqu tana matsayin jumla ce fi mahallin nasbi maqulul qawli hakan ga wa naqulu ita ma jumla ce fi mahallin nasbi maqulul qawli ake kiranta i'rabul jumal sai ka karanta yadda ake karatun i'rabul jumal kenan jumla tana matsayin maf'ulun bihi ko an ce wa yaqulu ko an ce wa naqulu domin akwai fa'ilin sai dai wa naqulu zamu ce sai zaman to iltifati an kai da an ka ce sanaktubu bai ce sa aktubu ba ko sa yaktubu kenan ya zaman to an yi iltifati daga ghaiba zuwa mi zuwa ga khitab don sami Allahu bai ce sami'tu ba kaga da mi uslubul ghaibi ne sai ce sanaktubu ya kuma uslubul khitab kenan an yi iltifati a wagga qira'a ta jamhur zamu rubuta kafin mu je aya ta gaba da yake ayoyin suna jere da juna za mu ɗan karanta su bi su har mu zo zuwa ga wato ayar da za mu tsaya an gane ko to a nan za mu gane cewa sanaktubu Allah ce za a rubuta kamar yadda can cikin maryam ya ce sanak a fara aitar labi ka fara bi ayatina wa qala la uta yanna malan wa walada attala al ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-adabi madda sanaktubu za mu rubuta to ai kuma komi an riga an rubuta shi Allah ya ce komai yana rubuta cikin lauhil mahfuz ko wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin to mi za a rubuta ka duba cikin adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin da sauran littafan tafsiri da suka tsaya kan wagga mas'ala din ko dai zaman to sanaktubu ba wacce rubuta ta lauhil mahfuz ake nufi ba an gane ko sanaktubu za mu rubuta Allah ya haɗi za a rubuta tun da lokacin da suka faɗa suna faɗa ne ana rubuta shi sa ce sanaktubu mun gane ko ko ko sanaktubu sai ya zama tonan za mu wajabta musu azaba domin kataba wani lokacin sanarfin aujaba ya ayyu halladina amanu kutiba alaikumus siyamu kenan azaba za ta wajaba akan su kenan kiyama za a azabtar da su da abuna wanda an wajabta shi ban sani ko mun fahimta ba to sai ce in muka diba cikin majallatu tadabbur an gane ko wanda take tauji abin da adadi na tara wanda suke buga a kasar saudiya a shafi na hamsin zuwa shahi na hamsin da ɗaya da sun ka zo kan ƙarƙashin wannan ƙira'a sun ka ce al'asuru fil kalami hamluhu alama wuzi alahu ƙa'ida ce cikin balaga asalin magana ana ɗaukar ta magana ko lafabi hakika ake ɗauka kenan asalin lafazi a ɗauki hakikanin shi sai an ga bayyi a juya shi asalin jumla a ɗauke ta amma anata ta hakika ta zahiri sai an ga dalilin da yasa ai tawilin ta sun kace illa li qarinatin sai in an samu qarina alama kenan wa alaqatin da alaka tasrifanihi take juyar da shi an gane ko kenan da alaka da qarina an kace tasrifani suke juyar da magana anhu daga hakikani sai sun kace ai hamluhu ala zahirihi kenan a ɗauke abinda ake nuhi ala abin nan anhu kenan daga zahirin shi hamluhu ala zahirihi a juyar da shi daga zahirin sa duna ta'wilin ba tare da ta'wili ba shine alama wudi alahu kenan shine fasara alama wudi alahu wa shahidu hadhihi alqa'ida shahidin wannan qa'ida sun kace inda Allah ya ce sanaktubu ma qalu an karanta bi nunil azama alhamdulillah kaseera yahdi yahdikumullahu isbihalakum kenan sanaktubu za mu rubuta sun kace inna allaha huwa alladhi sayaktubu bi yadihi ma qalu hadha huwa adh-dhahir sun kace wannan shine zahiri sun kace wa jaza lana ta'wiluhu ya ba mu izinin mu yi tawilin shi ala ghairi ala ghairi zahirihi ba akan zahirin sa ba bi an yakuna al-kataba cewa waɗanda su rubutawa sune al-kataba jam'i ne al-katibu kama al-hafaza jam'i ne al-hafizu kama al-khazana jam'i ne al-khazin humul mala'ika kenan waɗanda su rubutawa sune mala'iku li qarinataini saboda karina guda biyu kenan qira'a wadda ba ta hamza ba ta ce sanaktubu tunda shi sayuktabu yace to ita qira'a sayuktabu ta nuna ba Allah zai rubuta kai tsaye ba sun kace dalili kuma da an kace ba Allah bane sayuktabu sun kace alqarina qarina guda biyu ta farko alqira'atu thaniya qira'a ta biyu sayuktabu ma qalu bil bina'i lil maf'uli tunda za a yi bina'i lil maf'uli sayuktabu za a rubuta kenan ba haduwa zai rubuta ba kenan umumi na الثانية نبي وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يا نور ملائكة إذا سربوتا muna ganewa sun kace to wal alaqatu bayna adh-dhahiri wal mu'awwal as-sababiyya alaqa ta adh-dhahir zahirin lafazi sanaktubu kina Allah zai rubuta wal mu'awwal da wanda an kai tawili an kace a'a ba Allah ne zai rubuta ba mala'iku ne za su rubuta shine tawilin da an kai sun kace to alaqa ita ce sababiyya menene sababiyya ta d- dalili kamar abu ya zama to shine dalilin wani abu sun ka ce ai yadda abin shike innahu lamma kana Allahu huwal amir da Allah ya kasance shine wanda zai bada umarnin a rubuta lil mala'ikati ga mala'iku cewa su rubuta bil kitabati su yi rubutu sahha isnadu fi'il kitabati ilayhi sai ya inganta a danganta fi'ili na aikatawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mun ji wannan ka ji saujishin wannan qira'a a balagantance yawa al'alaka sababiyya mana abdullahi mun gane wannan ko yawa to sai mu zo zuwa ga ayoyin da za su biyo duk da yake jere na suke amma sauran babu kira a cikin su inda Allah subhanahu wataala ce eh, ba- bayan an ce musu zuqu azabal hariq sai a ce zalika bima qaddamat aydikum ko ba ka dan bari can cikin hajji zalika bima qaddamat yadaka nan ko aidikum saboda ana magana ne da mutane masu yawa wannan shi da abinda hannayenku sun ka aikata bala laman balaga sun ka ce a'a nan ba ana nufin hannu ɗaya ba abinda ka aikata utliqan yadda wa urida bihi al-insan domin galibin dan adam muzawalatu a'malihi bi al-yad li'annahu yuzawilu ghalib a'malihi bil yad yana yawan aikata ayyukan shiri da hannu to wa anna allaha shi allah laysa bai kasance ba bi dhallamin lil abidi mai yawan zalunci shine dhallam siga ce ta mubalaga sai malamai suka ce intabih a an ce bai yawan zalunci kenan tana yiwa Allah ya zalunci tunda ballam fa'al kadiba cikin adwaul bayani ya kawo bayani kan wannan an yi taujihin wannan da huskoki daban-daban musamman tsaba wanda Ahmad Muhammad Badawi yayi tahqiqi maganganun da malamai sun ka faɗa wasu sun ka ce nan bi zallamin siga ce ta mubalagha amma nan nisba ake nufi ana cewa fa'al wani lokaci ana nufin sahib malam abdullahi yanzu in mun ka ce tammar malam abdullahi ya tammarun tammarun mi an ma'ana shi eh to daga tamrun mi shi ka nushi eh a a zu tamrin ake nushi to an ka ce labbanuwa zu labanin ba mai madara ba mai nono ne eh to shi an labanu ko to to ala ayyati hal nan sai ya zama to kenan Allah bai kasance ma abucin zalunci ba ake nufi ko kuma wasu malamai suka ce a'a nan an yi muqabalatul mubalagha ne bil kasra Al- ba a ce domin ba a ce zalimun lil abdi ba saboda al abdu mutum guda ne zalim kuma sai zama to guda amma da an ka hankalta ma yawan bayi sai an ka ce wa anna Allah laysa bi zallamin lil abidi saboda a hankalta ma yawan mutane to in yawan mutane ya- ya yawaitu aikin zai maimaituwa to in ya maimaitu kenan sai an yi mubalaga shi yasa an ka cewa anna Allah laysa bi zallamin lil abidi hankalta ma yawan bayi Allah bai kasance zai zalunci bayi ba waɗansu malamai suka ce kai ba wannan na ba su abinda sun ka hankalta ma wa anna Allah laysa bi zallamin lil abidi an hankalta mu cewa shi bawa ma zalunci bai cancanta gare shi ba ko ba ka dan bane mutum ba abin da ce zalunci ba to in za a danganta zuwa ga Allah dole sai an yi danganta siga babba don saboda fitowar zalunci daga wajen Allah ya fi muni muna gane ba wasu sun kace mm abinda za a dauka wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid Allah bai kasance mai zalunci ga bayi ba an gane ko sun kace abinda za a dauka shine cewa wannan ta nuna Allah ba mai yawan zalunci bane ya zamanto mujmal ko kuma mutashabih sai a neman mai almubayyin in mujmal mun kace ko almuhkam wanda zai bayyana shi shine akwai ayoyin da sun ka nuna Allah baya yin zalunci kwata kwata tunda nafiyul azlamiyya la yadullu ala la yastalzimu nafiyul zulmi ko ba ka nan bane in an ce wani bai yawan zalunci ba shi ke nuna bayyan dan kadan ba ko ba ka nan bane to sai Allah ce wala yazlimu rabbuka ahada sai ta hito da bayani karara shikenan sai a gudu a ita ta haya in kuma shubha haka ka nema an warware ta in kuma tsaya da kai sai ka danganta zalunci zuwa ga Allah kuma kare ka ta kage Allah kai muna tsari ba sani ko mun fahimta ba yawwa to za mu je aya ta 184 nan za mu taujihul qira'at amma saboda bayanin ta bai cika sai da ayar da take gabanta kinan dole za mu karanta ta to su waɗannan mutanen da Allah ya ce ƙaunar ladina Allah ya ji waɗanda sun kace haka nan sai Allah ya ce alladina qalu suna waɗanda sun kace an gane ko tunda ya ce laqad sami Allahu qaulan ladina kuma sai ya ce alladina qalu kenan su ne waɗanda sun kace inna Allah ahida ilaina Allah yayi mun alƙawali al- wato ya ya riki alƙawari gare mu Allah nu'mina lil rasulin gan mu yi ima- gan mu gaskata wani manzo in an ce amana bihi yayi imani da shi ya shiga cikin rukunin imani amana lahu gaskatawa kana iya cewa saddaqtuka to kenan kana iya gaskata abokinka amma baka imani da abokinka an gane ko shi na bambancin amana lahu da amana bihi sun ka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaratan ba za mu gaskata ka ba ba wai sun ce ba annabi bane anan mun gane ko to sun ka ce Allah nu'mina lir rasulin Allah ya rike alƙawari gare su kasu yi imani da manzo hatta ya ate nabi qurbanin sai ya zo muna da abin kusanci ta akuluhu nar wanda wuta za ta ci shi a kawo abin kusanci wanda wuta za ta dauka kina alamun Allah ne ya turo ta ya ce kul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati kace ai manzanni sun zo mun sun zo muku gabani na da hujjoji bayyananni da mu'ujizoji bayyananni da suke nuna annabawa ne wa bil ladzi qultum da wajen abin dan da kun ka faɗa to amma ba gaskiya kuke nema ba falima qataltumuhum in kuntum sadiqina nan ma harful jarri ta dama ma istifhamiya in harful jarri ya shige ta sai a kashe alif kin an gane ko maimakon a ce falima qataltumu sai an ce falima falima qataltumuhum dan mi kun kashe annabawan in kuntum sadiqina in kuna masu gaskiya kai da ka kashe annabi zaka cewa kana girmama annabawa ƙarya na na fata an bince ni wanda ya kashe annabi ko ya yaki annabi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna waɗanda sun kafi kowa tsananin azaba wanda ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi a wajen yaki na fata an bince ni wanda annabi ya kashe shi tunda annabi ya kashe mutum sai da mi sai da hujja da dalili mun gane ko yawwa to tunda kun kashe annabawa ku ba neman wata hujja na kuka yi ba kawai dai kun faɗa don ku ji daɗi sai Allah ce to fa in kazzabuka idan sun ƙaryata ka faqad kuzziba rusulun min qablika to ai an ƙaryata annabawa gabaninka muna garewa nan intabe wanga shi da aka ce ma wato wato wato jaza'ul muwafaqa ku rike shi da kyau jaza'ul muwafaqa in an ka kawo sharadi jawabin shi yana gaba mallam bello haka ne ko haka ba in nace in ka zo zan koya ma karatu kenan koya ma karatu shi na ina gaba zai zo ko to nan da yace fa in kazzabu ka in sun karyata ka sai ce fa qad kudibat rusulun min qablika an karyata da annabawa gabaninka to ai su su daga sun wuce kun ga ba sharadi na ba to ana kiran shi duk inda kaga sharadi ya ki cika rike da kyau ba wai ba in dai ba duk inda sharadi ya zo sai ka ga abin ya ƙi cika babu alaƙa tsakankaninsu tun da in wannan ya faru na wannan zai faru amma sai ka ga wani shara'i abin da ya kawo to abin ko ya riga ya wuce ko ko ba sai ma abin ya faru ba shi abin yana nan ba sani ko mun fahimta ba ko al'amuru in umuri in umuri ya zo jawabul amri ya kamata ya zama to yana bayan shi misali da Allah ce qatiluhum sai ce mi yu'adhibuhumullahu bi aydikum in kun yaƙe su Allah zai azabtar da su da hannayenku kaga ai sai kun yaki su ku sai ya ce mi wa yansurkum alaihim Allah zai taimake ku ai sai in kun yakin da wa yuzhib wato yansurkum alaihim wa yasfi sudur qaumin mu'minin Allah ya warkar da zukatan masu imani wa yuzhib ghaiza qulubihim Allah ya tafiyar da kushin da ke cikin zukatan su a kashe su dama da an kashe ka ai karka ta kare zan can ka bai bakin ciki bai ta kota su ba sai Allah ce wa yatubu Allahu ala man yasha'u kaga nan bai ce wa yatubillahu ba tunda waya tubni sai a yi mai kasa a ce waya tubillahu me yasa bai kawo shi ya musu jazma ba sai ce wa yatubu Allah saboda ba jawabul amri bane ba wai sai kun yaƙi su Allah bai karɓa tuban su ba ko kun yaƙi su ko buka yaƙi su ba in sun ka tuba Allah na mi yana karɓa tuban su to in ka ga al'amur da ashartu jawabin su yaƙi zuwa to sai a ce maka a'a kenan wancan isti'nafi ne wa yatubu Allah ala man yasha'u to ko kuma a ce mai shi jawabul muwafaqa mallam bello shi asalin jawabul muwafaka shi ba ba shi na ajawabin ba a zahiri na yake jawabi amma akwai wani abu da an ka shahi shi na atafi akan shi muna ganewa misali don mu gane karatun da kyau da yace fa in kazzabu ka in sun karyatar da kai fa kar ku zibar rasul min kabrika ai da ja kahin ba su karyatar da shi an karyatar da manzanni sai a ce a fa in kazzabu ka fala ajaba ba abin mamaki bane faqad kudziba rusulun min qablika ba abin mamaki bane tunda ai mamakin da zaka yi sai in an karyata shi ne zaka yi mamakin ko to fala ajaba sannan ka ce faqad kudziba rusulun min qablika ban sani ko mun fahimta ba to waɗannan manzanni da anka karyata Allah ya kawo su mujmala sai ka bi su ka kawo kissoshin annabawa inda anka karyata su waɗanda Allah ya kawo labarin cikin Qur'ani wanda bai kawo kuma ka kama bakinka sai kuma in ka samu hadisi ingantacce ka kawo in baka samu ba ima bakinka eh to waɗannan annabawa Allah ce ko manzanni ja'u bil bayyinati manzanni tun da yace rusul ja'u bil bayyinati sun zo da hujjoji bayyananni wa zuburi an gane ko da zubur na az-zubur ana iya cewa littafi na wa'azi wal kitabil munir da littafi wanda yake mai haskakawa munir daga anara ne yuniru an gane ko mai abin nan to ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir ibnu amir ad-dimashqi an gane ko ya karanta wato wa bizuburi ke yan ja'u bil bayyinati wa bizuburi an ƙara ba'un anan sannan kuma hisham wanda rawi ne na ibnu amir kinan na abdullahi bin zakawan ya hita shi kuma hisham ya karanta wa bil kitabil munir kenan wa bil kitabil munir rawi guda na karanta wa bil kitabil munir shine hisham tunda shi ma rawi ne na ibnu amir amma wa bi zuburi da hisham da abdullahi bin zakawan sun karanta wa bi zuburi kenan dai yanzu ya za mu taujihin wannan kira'a tunda ba'un ba'un ni an ka zo da shi ja'u bil bayyinati wa bi zuburi wa bil kitabil munir ko ja'u bil bayyinati wa bi zuburi wal kitabil munir ko ja'u bil bayyinati wa zuburi wal kitabil munir mun gane wannan da kyau yawwa to sai malamai sun ka ce kenan asalin shi ai shi harful atafi tunda an ka kawo wawun muna ganewa ai tana nuna an yi atafi kenan ko ka kaddara ba'un din ko ba kaddara ba'un din ba ai an fahimci atafi na ban sani ko mun fahimta ba an gane ko eh yanzu in ka ce ji'tu bil kitabi in ka ce wal kurrasati ko wa bil kurrasati ai duk dai abu gudana tunda ba'un din ta musahaba ce tana nuna cewa an yi muna gane ko yawwa to yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan gakka ji wani malami ya karanta da kira'ar da baka sani ba ka zabur ka ce ai ba haka nan da ba kaza kaza ne ka san ɗaliban ilimi suna da rigima rigima wadda wani lokaci kuma sai ka iske mutum ya jawo maka ne abin da ya karhin shi to idan muka duba akwai a cikin majalatul tadabbur abin nan a cikin majalatul tadabbur a shafi na tun daga na saba'in da biyu har zuwa shafi na saba'in da uku sun kawo ƙa'ida ta yadda ake ƙara takdiri a yi takdiri a yi takdirin wani abu ko ko ba za a ƙaddara shi ba don sani ko muna fahimta ba tun da a larabci irin wannan yana zuwa to madalla a safhata saba'in da shidda ne ina ganin ina zuwa safha ta saba'in da shidda afwan zuwa safha ta saba'in da bakwai tun daga saba'in da biyar ya fara bayani sun ka ce kullu ziyadatin fil lafzi mu riƙe da kyau dukkan ƙari da an kai lafazi ala aslil ma'ana akan aslin kullu ziyadatin fil lafzi ala aslil ma'ana kenan dukkan ziyada da an kai an ka ƙari akan lafazi ala aslil ma'ana akan aslin ma'ana wala ha fa'idatun kuma tana da fa'ida fahiyar itnabun to tsawaita magana ne itnab tsawaitawa shi ne suke kira ishab wani lokaci ishab da ha babbani asalin ishab shi ne zubuwar ruwa kamar ka zubo abu mun gane ko kenan yanzu in ya zamanto magana ko ba a kawo wani lafazi ba tana cika to in an ka kawo zai zamantowa itnab sai dai itnabi akwai wanda ya dace mamduh ne akwai kuma mazmumu wanda bai dace ba kamar wanda bai da wata fa'ida to sai suka ci gaba da bayanin itnabin nan kala kala ne akwai itnabi bit takhfifi wata qira'a ta zo da kalma mai nauyi wata bata da nauyi kamar yanzu law yajruuna madkhalan da wanda sun karanta muddakhalan kenan muddakhalan kaga sai zaman tomi sai zaman to itnabi ji saboda muddakhalan kaga yami ya karfafa ma'ana ba sani ko mun fahimta ba yawwa to kaga shi ne abinda ake nufi sai sun kace in an ce madkhalan yana iya ɗaukan misali ko da ya zamanto wuri ne wanda yake bai da haɗi madkhalan ko da ɗan ƙarami ne muddakhalan kuma ko da mai haɗi kenan in sun samu mai haɗi shigewa za su yi in sun samu wanda mai haɗi za su shigewa sannan kuma sun kace itinabi yana maimaituwa bit takrari idan an ka maimaita ba sani ko mun fahimta ba yawwa kamar inda Allah ce kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim kaga wanda ya sace karanta fa annahu kaga ya maimaita anna kaga wanda itnabi ne bit takrar sun kace to wa yahsulu al itnabu bi i'adati dhikri al amil kuma itnabi yana maimaituwa in an ka sake maimaita al amil kamar abin da yake aiki to sai sun kawo ga qira'a da muke akanta bi zuburi wa bil kitabil munir kaga sauran sun karanta bi zuburi wato ja'u bil bayyinati wa zuburi wal kitabil munir amma wa bi zuburi ibnu amir wa bil kitabil munir hisham dai ya karanta daga cikin wanda suka riwa ga ibnu amir kenan shi kadai adawi bi zuburi to kaga wanga an yi itinabi ban sani ko mun fahimta ba sun kace kuma wa yahsulu al-itinab bil i'tirad akawu jumla i'tiradiyya wa lil i'tirad aghrad shi i'tirad da aghrad sai ka koma minha sur'atu tanzihi wa minha at-ta'zim gashi nan dai kamar inda tace wallahu a'lamu inda Allah ce wallahu a'lamu bima wada'at kaga nan ta zan iya itiradi tunda magana Allah ce ba ta taba ce eh sannan kuma sun ka ce wa yahsulu al-itnabu shi itnabi yana maimaituwa bi dhikri al-khas ba'd al-am a kawo khas malam bello abu ke bantacce ba'd al-am bayan wanda ya gami domin an ka kawo abin da ya game gaba daya to ai ba a bukatar mi yawwa sun ka ce misalin shi wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham to waɗanda sun ka karanta wal arhama jamhuri ne banda hamza da ya karanta wal arhami sun ka ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah da kuke taimakon kuke roƙon juna da shi ragowa kenan wattaqul arhama ku ji tsoron mahaifa sun ka ce wa hadha itnabun itnabi ne wa wajhuhu dhikrul khas ba'd al am domin an ambaci khas ne ba'd al am wa fa'idatuhu al ihtimamu bil khas dan a nuna abin a himmantu da abin da yake keɓance wal ma'ana ittaqullaha fi a'malikum wa fi arhamikum khassatan ku ji tsoron Allah a cikin al'amuran ku gaba ɗaya kuma ku ji tsoron Allah cikin mi sha'anin zumunci to ai Allah ne ya umarci a kiyaye zumunci duk suna shiga cikin tsoron Allah to mallan kaji yadda an kai taujihin wannan qira'a wadda ta ƙara ba'un ba'un a balagantance an rubuta akwai itirabi kaji kuma itinabi ka koma cikin albalagatul wadiha kaga babu al-dhikr wal hasf ko al-itnab dan wasu malamai suna cewa al-dhikr wal hasf wasu sun ce al-itnab wal ijaz cikin ma al-itqan fi ulum al-quran imam suyuti ya kebe babi akan wannan so sai ka koma cikin balagatul wadi haka ɗebe ki ka'idodi kuma ka ga yadda imam suyuti yadda ya tatbiqin shi a al-qur'anance sai ka rike ka gane da Allah ce tanazzalul mala'ikatu sai ce mi mala'iku suna sabka da mi ruhu da wai kuma a'a war ruhu mine ne ruhu to shi mala'ika jibrilu bai cikin mala'iku to in baka gane ba sai a ce maka to me yasa an kai wannan kai baka san usulubin yaren ba kuma kana nan kana cewa ka gane karatu Allah ya gane da mu to abinda za mu kara sai Allah subhanahu wata'ala ya ce bayan wannan aya kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai za ta dandane mutuwa wannan aya irin ta guda uku ne kullu nafsin kullu nafsin za'iqatul maut anan cikin suratu ali imran wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah akwai kullu nafsin za'iqatul maut a cikin anbiya wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna akwai guda cikin suratul ankabut kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un taw mai har da qur'ani to sai Allah ya ce faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz duk wanda an ka nisantar da shi daga wuta shine zuhziha wa udkhila al-jannata an ka sanya shi aljanna to kaga wa zai nisantar da kai daga wuta Allah wa zai saka aljanna Allah fa'ilin kenan faqad faza ya rabauta Allah ka sanya mu daga cikin na gaba da gaba da cikin su wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ita duniya ba kuma sai jin dadi na rudi rudi na takai duk abin da kaka so duniya ba shi da kasa tsammanin ka ji dadi ba bila ina can cikin shi billahi lazi a mulki ba mutane suna son mulki ba ai suna jin dadin su samu mulki ko to can da aka samu fitina ai maka sihiri a kai ka sunan ka wajen bokaye da na da na ina da na ina ko ba ka nan bane a shirya ma sharri a shirya ma kudeta a shirya ma abin nan eh a ce a sarke ka in sarki kake a dora wani sai an zabi makiyan ka wanda duka hikiya da shi gidan ku sai a dora shi billahi lazi ka ga yadda zaka yi ko ba karan bane eh kuɗi ba suna da daɗi ba ko mutane suna son kuɗi ba sai ka samu kuɗi sai ka ga ɗanka na ɗaukar salula yana buga ya ce in baba ya mutu ka za zan hita da su mai gadi wai baban su na an mai gadi shi mai gadi wanga mai gadin gida na bakin kofa shi ko baban su mai gadi na saboda yana ya musu gadin dukiya haka duniya take eh babban mai gadi kenan akwai karamin mai kwakwan gida kai malam abdullahi ban san komai kafin ta ba da daɗin rudi na kana son kuɗi kuɗi su za su sawa ai sai ma fatan ka mutu ko yan kidnapping sun hisun su kama mai kuɗi da talaka don su san za a samun kuɗi ko ba haka nan bane barawo ya so shi wada gidan mai kuɗi in ya wada gidan talaka ba dai lai a sake shi ɗaya zai ɗauka bai ɗakka aka yi ko ba haka nan bane yawwa kuma in kana son a yi cin mutumci yanzu a fara harkar kuɗi yanzu da rashin mutumci na shiga kuɗin da kaka haɗe ka tashi don ka same su in baka same su ba ka da lahiya in ka same su kuma baka da lahiya yanzu matar ka ta sa ma kwalba ta dake ta sai ta zan kamar gari ta zuba ma cikin miya da ka ci hanjin ka su kakkace ko Amerika babu wanda zai maka magani hanji sun lalace ta gada kuɗi dama ka tsufa ita ko tana da MC katon kaddara wanda ka son ta arma da hanjin ka sun tuttuke shi kenan an ka kai ka kabari ta zo ta arme shi su shiga cikin gida su more ko ma baka mutu ba to shi kenan sai ta rinka zuwa cewa da ta gidansu ta amshi kuɗi ta sai mai kaji da zabbi ta yi mai soye mai kyau ta shiga cikin geto su ta su yi harkokin su ta ce gida na zata a mi kaka nuhi mata ulgururu kenan baka san mata ulgururu ba eh in kuma wato mata ulgururu abin da ya shahi mace na ko ba haka ba da ka armi mace an ka kama ita sati guda lamari ya bace eh saboda ita za ta haddasa ma fitina in ba kai anniya ba ta raba ka da Allah ka tai zuwa shirka don ka arme wata mace tunda kuna da yawa sai kuma a arme ta kuma kai baka arme ta ba in baka tuba kuma ka mutu mushriki kai jahannama ko kuma ka zo ka zuba kuɗin ka masu yawa kuma wani zai arme ta ko baka yi shirka ba kaga ta ruɗe ka ko a kawo maka ita sati uku tana ma da hankali ta raba ka da uwarka ta raba ka da ubanka ko mu ce mahaifinka wani an ce uwarka sai ce an zage shi ko ba haka ba ta raba ka da ƴan uwanka da iyanka wani sai kaga yan uwa ne sun bar zuwa gidan shi iyan shi ya kori sauran matan ya kori ya zama daga shi sai ita sai a ce ku bar shi da ita can a karkara mata urguru alaran mafassara ta mai yawa bari in bar shi bakin nan kuma wallahi ba da wani nike ba eh abin daga faruwa na ne kwadi an gane ko to wannan ayar bari mu karasa ta sai mu bari saboda sauran ayoyin da za su suna dan bukatar bayani duk da yake babu qira'ata a cikin ta inda Allah ce latublawunna fi amwalikum wa anfusikum lalle za a jarrabe ku asalin shi latublawunan nana sai an ka shafe wawun saboda iltiqa'is sakinaini nanna nunun uku sun ka hadu sai an ka shafe guda litawalil amsal kamar da sun ka ci wasu kuma sun ka ce a fi'ilin ma wato abin nan ne mabniyun na wasu kuma sun ka ce mu'rab ne to wanda sun ka ce mu'rab magana su ta hai karfi ka koma dai cikin littattafai na i'rabi na qur'ani kaga abin da malamai sun ka ci cikin alfiya ma ya kawo shi وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن أريا من نون التوكيد مباشر ومن نون إناث كي رؤن منفتن haka ibnu malik ya ce ba ni ne hodi ba la tubla wannan Allah ce wallahi za a jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku wa anfusikum da kawunanku tabbat ko kaci ko kasu cikin dukiya sai kaga jarabawa cikin ranka sai kaga jarabawa ciwo ya same ka da abubuwan da sun kai kama da haka ko ayi accident hannun kai ya rauni da abin da ya kama da haka Allah ya ce wala tasma'unna kuma tabbas za ku ji asalin shi la tasma'unanna na min alladhina utul kitaba min qablikum da waɗanda an ka ba su littafi gabanin ku utu bai ce atainahum ba saboda wurin zargi na galibi wurin zargi bai ce atainahum an gane ko to waɗanda sun an ka ba su littafi gabanin ku wa min alladhina ashraku kuma za ku ji daga waɗanda sun kai shirka azan kasira cutarwa mai yawa kullum gashi nan gidan rediyo musamman a wanga zamani da akwai internet da rediyo su ta zagin musulunci su nuna musulunci kaza da har da littafi al-islamul mut'ab ya kamata a ce al-islamul mut'ib ma ya kamata a ce musulunci mai wahalar waye musulunci wahala ta in kana yin shi ma'ana kenan ka kahirce ma Allah ka shagiya kai zina kato shi armi kato gakka ba kan kauta duka al-inhilal al-khuluqi an gane ko eh to kaji abin da suka so su ta zagin musulunci kaga wannan mutumin na kasar Saudiya malamin nan da anka ce ya yarda ko mu ce masanin nan da anka ce ya yarda Abdullah al-Qasimi wanda ya rubuta littafi ya kai safha 2000 shi na kai yan a haji amma karshe sai ya yarda bar musulunci Saudiya ta ji bakin cikin yarda shi don kasar Saudiya ne daga Qasimi amma ina an ce so biyu bama yana tashi a cikin motarsa bayan ya fita ana zargin kamar an so ne a kare da shi a huta littafan shi kuma an ka hana sai da su yayi ta yin littafai na zagin musulunci har yayi wani littafi suna ne hadihi hiyal akhlaq waɗannan su ne kukumban da sun ka hana ma musulmi su ci gaba wai addinin musulunci wallahi malam shiga cikin internet ka rubuta abdalla alqasimi sai kaga sunan shi ko dan gobe in wani yawan kawai shi na yace a'a shi bai yarda ba wasu sun ce da baya ya tuba wai karshe karshen rayuwar shi to can gidan likita na ya tuba kakana dai mu dai ba mu da labari mu dai in ma ya tuba dai ta haida idan mu hisu a ce ya mutu shi na musulmi to ridda kenan sai Allah ce za ku ji adan kasira shine ma mai jilalin ya kawo at-tashbibu bin nisa at-tashbibu bin nisa shine al-ghazal mutun ya sifanta sifofin mata za ga suna ta kokarin sifanta matan musulmi da sifofi na aibi wani ina so ya cuta maka sai ya ce matarka ta yi kiba kwarai wai yana so ya sufanta mata ga mutane ko kuma wani at-tashbih bin nisa su rinka ko kuma at-taqbih kuma banda ma yabon su wanda bai dace ba kuma akwai taqbih a ce ma mace malam bello turawa abin da suka ce ma matan musulmi ka san komai sunanta kaza ka san kaza to ba kaza suna nuhin tana da dadin nama ba ba haka suka nuhi ba ita kaza da kauye in za a dauko ta cikin biya ka ta malam bello cikin ya kasa ta a kawo ta kasuwa kukuko to shi na da kaso in ka gare shi shi na suka ce ma keji keji ingilishi na kaji kuma faransanci na kuku aka ce mai da hausa to in gida na take cikin mita ka kwana cikin ɗaki duk sunan ɗakin kaji matan lamallan bello to sai sun ka ce mata musulmi haka suke daga akurku sai ku daga akurki sai kuku ba son hita an kawo hijabi an lullube su ba a ganin su wannan ba rayuwa ta ba dan haka mace ta hito inda ta gada ma miji bai da izinin tambaye ta ina zata yanzu ma faransu suna son a kawo wata doka ban sani ba ko an kawo ta sun kace duk mata aurmi wadda mijinta ya bukace ta ta kiya ya matsa to ko ya kai ga jikinta ko bai kai jikinta ba ta kai shi kotu paske yayi agreement ta malam bello kaje ta sabuwa da matakka to in haka nan na kaga lamarin aiki nan ba kenan ka ai armi ma kenan tunda karuwa ta hima yarda eh ko ko a ce yanzu misali matan mutum ko su wai wai in mutum zai taka da ita zai takin ta sai ta ce bata yarda ba sai an biya ta kiran ka abin yazan caca ka biya sadaki kuma ka rinka biyan kuɗin rana rana Allah ya kyauta ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا الله ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur in kun kai hakuri kuka ji tsoron Allah to wannan yana daga cikin abubuwa wanda suka bukatar daurarar niyya al-umuru al-ma'zumatu alaiha da kace min azmi al-umur an gane ko al-umuru al-ma'zumatu alaiha an yi wato idafatul sifa ila mawsufiha kuma ana idafatul mawsuf ila sifa kamar yadda malamai sun kace a cikin yaren larabci to anan dai na abin da kamata mu gane in kun kai hakuri za ku ci nasara shine asalin shi an gane ko wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a wa in tasbiru wa tattaqu yansurukumullah wa in tasbiru wa tattaqu gashi nan dai mun gane ko wannan shi abinda zamu iya cewa karkashin aya abu biyu sun kai saura fa inna zalika min azmil umur zalika ai ba abu guda Allah ya hodi ba ya ce latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan katira wa in tasbiru wa tattaqu ya kamata ya ce fa inna ulaikum sace fa inna zalika malam bello wasu malamai sun kace saboda in abu da ya wuce an gane ko ya kamata ya ce fa inna ma bai mata bai kamata ya ce ko da zalika da sai ya ce fa inna haza in ba shi da sun isharar zuwa gare ba to nan kenan iskali biyu akwai yace zalika kuma ba su yi nisa ba kuma jami'i na sai ce sai ce fa inna zalika bai ce fa inna ulaika ba to abin da yasa an kace zalika ko da abu ya wuce to yayi nisa shi yasa in ka diba cikin al-kashaf na imamu zamashkari duk da yake ba aka fa hujja magana shi hujja cikin aqida in ya karkata zuwa aqida shi ta mu'tazila amma balaga in ya samu dacewa ana yarda in kuma bai samu dacewa ba ya kuskure yace inda Allah ya ce qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun tace awanun baina zalika kaga ai yanzu yanzu kuma abin ya wuce yace saboda abin da ya riga ya wuce ba ai sa mai doshi baya ba tace mai zalika to abu na biyu ya kamata ya ce fa inna ulaikum tace zalika tun tunda abubuwan da sun ka wuce masu yawa na sai malamai suka ce a'a ana nufin zalikal mazkur abinda an ka ambata kenan duk sun shiga ciki Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun tatami wa man yaf'al zalika al mazkur abubuwan da an ka ambata abinda zamu karkare da shi ita wannan aya malaman da suke bayani kan yakin Uhud muna ganewa sun yi sabani daga ina na tun daga wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil-qital an kawara bayanin yakin Uhud kuma karan bane wasu malamai sun kace bayanin ya kare daga nan inda Allah ya ce wato ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib kenan daga nan an ka kara bayani kan yakin Uhud an gane ko daga nan an ka kara bayani kan yakin Uhud saboda za a bambanta tsakanin wato musulmi da kuma wato wanda yake kafiri da kuma munafikai wasu malamai sun kace mm inda an ka kare bayani kan yakin uhudu wato kenan nan ga latubula wunna fi amwalikum wa anfusikum an gane ko sun kace saboda me yasa an ka kawo zancen latubula wunna fi amwalikum wa anfusikum ai zancen yakin uhudu na tunda Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowa sai ya mutu kuma an kashe musu mutane uhudu kuma za a jarrabe ku zuwa gaba dan kusancewa yanzu na an kaso mu jarrabawa kenan dole ku kawo dukiyarku za a kashe muku wasu mutane zuwa gaba kuma ku shirya ma abin da za ku ji wanda bai da kyau kenan wannan duk yana magana ne kan yana da alaka da yakin Uhud to waɗanda sun kwaɗo ga magana sun kace har zuwa aya ta 186 duk zancin yakin Uhud na akai mun gane ko eh kuma gaskiya magana sun zahiri ta hito zahiri mallam bello eh ni dai abin da na fahimta kenan wallahu ta'ala a'lam to yan uwa musulmi ne ya kamata mu karkare wannan karatu sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala sai mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh